لله رب العالمين au bi ta'miri zati ina ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da cewa in samu in sambanci tafi a ce na samu na sambanci tafi kayatu alillahi da rukunta dan Allah ne wanda duk ta taba to dan ya taba lamarin wanda duk bai taba lamarin Allah ba ba ruwan tafin nan da taba shi wala dawi bayarwata kuma da Allah ne tana bayarwa ne inda Allah ya ce a baya shi yasa ta ce wanda duk abin da ta yi don ta dace ne da abin da da Allah wanda ta taba ma'ana ta yi masa wani abu wanda ba a so kamar ta tsaye da haddi a kansa to don ya taba lamarin Allah ne wanda kuma duk ta ɗauka ta baiwa don Allah ce a bashi ne ba wai tana bayarwa ba ne don a yi mata kirari ko abin da ya kama da haka a'a tana bayarwa ne nan cewa gurin da ta bayar bayarwar za ta yarda da Allah ta baraka wa ta'ala tattabi ba su har wanda wani kuma haka ake bukata duk mai sanya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne haka ba ya ce zai taba wani wai dan ya taba a wanda duk bai taba lamarin Allah ba dan ya taba ka kai menene ka hakura ma dan ya taba ka ai mai sauki ne bai taba lamarin Allah ba dan dan ya ma kai abin da bai dace ba cewa ai ya ya ya tare ma gaba ya abin nan kaza da kaza bara ma ka ga bayansa irin wannan ma yana afka sau da yawa zai bara ma a ga bayan mutum saboda ya hana ni sakewa iyazu billahi kuma ana yin irin wannan a ringa da a wasan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to tattabi ba su har muluku a sarakuna suna kiyaya suna shayin tsananin yakinta tana suna kiyaya suna shayin tsananinta a wajen yaki ta halar fukara talakawa kuma suna rabauta da wada daga baiwarta in ta yi baiwa wanda yake talaka sai ya zamo mawadaci shi yasa wata a wannan baitin akwai muƙabala akwai muƙabala tsakanin tattaki da tahaza da basaha da gina da mulu da fukara akwai muƙabala la ta sansai da judiya karkace za ka tsaya roƙo kwararar baiwata baiwata ko ɗan ɗigo ne ya ɗigo gare ka ai ya wadatar da kai ba sai ka ce a sako ma ranya ba inna ma ya tafi karɓar dawo dahil dai ɗan damshi min mafiya daga zubar gizagizanta ya kafi ka ya isar da kai dan kaɗan ma ka samu daga baiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu wadatar duniya da lahira da wata shafi ga misalai akuya da hantsarta take a motsi ba alamar nono ta bubbugar da akuya ta bubbugar da nono ran alaya yayin da tafin da naman za shuɗe a kan hantsarta wato yadda ya afko sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira a Madina tare da shi akwai sayyidina Abubakar ya musu hidima shine Amir ibn Fuhairata da kuma mai nuna musu hanya Abdullahi ibn Urayqin allaisi suka hemar umar ma'abar a tsakiyar jeji suka ce akwai akuyar da za ki tatsi nono ki babu ta ce ina sai wannan kun ga yadda take a bushe ba hantsa gare ta balle har a sa ran samun nono rashin ma kibarta rauninta shi ya hana ta bi 'yan uwanta wajen kiwo don ba ta iya takawa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kin yadda za ku tatsi akuyan ta ce ai ba za ta dore ba ina nono a wannan ya ce ke dai in kin yadda mu za mu tatsa ko yadda manzo Allah ya faɗa mata abinda haka din ne dai ma'anarsa shikenan ta ce ta yadda shikenan da ya to hannunsa akan hantsar sai ga hantsar ta cika da nono aka tatsa su duk abokan sa uku suka sha suka ƙoshi aka kosar da ummu ma'abar da wanda suke tare da ita a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a ƙarshe bai sha ba sai a ƙarshe haka ake bukatar shugaba ya zama wajen abu ya gabatar da waɗanda yake shugabanci musamman wajen samu in ya so shi ya zama a ƙarshe shi ya zama a ƙarshe sannan bayan da ya sha ya tatsa fal ya ajiye mata ya ce wannan gashi ta yi amfani da shi ya yi amfani da shi to biha a wadata ya tabbata gare ta ga wannan akuyar biha da sababin shuɗewar tafin manzon Allah akan hantsarta wala ma'u hakanan da ɗuwa ta tabbata gare ta na ba al-ma'u ga ruwa ya bubbugo da minha daga gare asmar asbara naharu a ga bishiyoyin dabino sun yi 'ya'ya a shekara ɗaya biha sabba har bi har ba ita ne kuma tsakon kwani ta yi tasbihi a sanda aka ɗaura wa sayyidina salman farisi fansa cikin abin da masu shi suka shardanta masa akwai cewa sai ya dasa musa sai ya dasa musu dabinai Ah, wanda dabinan nan za su yi 'ya'ya a shekar Manzo- ah, haka abu ne mai yiwuwa in an dasa dabino akalla a sami shekara biyu zuwa shekara uku kafin ya fara 'ya'ya amma wannan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya dasa duk ya 'ya'ya a wannan shekar to niyam sa'a ma ta yi tasbihi a hannun na manzo sallallahu alaihi wasallam har duk waɗanda suke wajen suka ji tasbihin na kafafanin nan cewa kafafanin nan na cewa subhanallah subhanallah a hayatul murnilina ta raya wanda suke cikin halin kunci cikin halin rashi daga mutuwa ta wahala a jaza qawma fi izabin ma'u da ruwa kuziri da ruwa a awazal kauma yau mutanen ya samu fihi a wannan a wannan wahala a wannan shekara ta wahala fa daga dadi sai alfun jiyaru sai gashi mutum dubu da suke duk suna cikin yunwa amma sun ci sun ƙoshi daga abincin da yake bai huta sa'a ɗaya na sha'ir ba mutaran wa bi sai alfun zima'u Aka- ga mutum dubu kuma sun ƙoshi da ruwan da bai haura sa'a ɗaya ba wa fa qallu bayratin min nurarin bayna samma gwargwadon kwai na kuciya na zinare ya biya abin da aka ɗaura wa salmanu fansa aka auna ya zamo ya biya haka hina hadal mufawa wato wanda yake ƙuƙiya arba'in ne na zinare ina hana mafawu yayin da biyan wakacin yayi yayin da biyan fasa tasa wakacin yayi
kana yudaqin ya kasance da ana kiransa kinnan bawa fa ucika sai aka yanta shi lamma aina atmin nahilil asma yayin da zarba daga dabinan da aka dasa nasa ta yi ‘ya'ya ya zamo ta zarban nan ta cika da ‘ya'ya afala ta azuruna salmana kai jama'a ai ya kamata a ce fa salmanu hanzari ku ga cewa yana da hanzari lamma aran furqurawa yayin da makyarka jante ya bijire masa zikrihi daga a tuna manzo sallallahu alaihi wasallam da ya da an da ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a daina makyarkata saboda irin abin da ya gani daga gare shi wa azalat bi Salman Farisi bawa ne na Allah babba wanda Allah ya nufe shi da ɗaukaka da azurta ta duniya da lahira. Ya sai gashi ya rayu wajen shekara ɗari biyu da wani abu wajen neman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. irin shekarun har Allah ya kaddara ya game da shi Na'am.
ya yi imani ya samu matsayi babba wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ke cewa Salmanu minna ahlal bait Salmanu ai na cikin mu ne na cikin iyalin gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to wa'azalat wannan tafi na manzon Allah ta busar da duk wani ciwo aka bar su a ibbatul da masu gani wa isa'u da masu taimako suka ga girman wannan ciwon cewa ciwon nan ya gagari magani to wannan tafi na manzon Allah ta busar da wannan ciwon bilan fiha da sababin shafarta gurin da ciwon yake wa uyunin marrajiha da yawa idanun ruwa da wannan ko wa'uyun da yawa idanuwa na ka da yawa idanu na ka marar biha da tafin nan na manzon Allah sun shuɗe da ita wa haya rumdu alhali idanuwan nan suna masu cizara wato rumdun jam'in ramda'u ramda'u ido mai cizara jam'in a ce rumdun ko armadu a rumdun kamar yadda aswadu ko sauda'u ake masa jam'i da sudu fu'ulun yana zuwa ga af'alu ko fa'alain jam'i da yawa idanu da tafin nan na manzo Allah yake da ita wato ya tafi da tafin akan wahayar rumdun alhali idanun nan suna masu cizara suna masu ciwo farata amma kuma wannan tafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna wa idanun nan abinda macen da ake kwatanci da hangenta daga nesa ce zarqa'u bata iya gani ba zarqa'u an ce tana hangen abu daga tafiyar kwana uku
وأذنا وعادت على قتادة عينه tafin nan na manzo sallallahu alaihi wasallam ta mayar wa kata da tubnun nu'mani idanunsa فهي النجلاء wato a, yana cikin manyan sahabbai wato a wajen yaƙi aka sare masa ida- sa idanun ya faɗo Ya, manzo Allah ya karɓi idanun ya mayar a wajen sai wannan idanun ta zamo mai kaifin has- mai kaifin gani har izuwa ya mutu ya zamo ta fi ɗaya idanun nasa ma
أو بلازم التراب kai koko dai ina ma a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai keɓance ni da a ce in samu in sumbai baya daga kafafu turba da kafafu da asafuwa'u dutse wadda take fa ta taushi haya'an don kunya min mashiha daga tafiyar ka- kafafun nan a kanta dutse wanda yake fa da kafafun nan na manzo sallallahu alaihi wasallam suka taka sai ta taushi ya zamo har an samu gurbin zan Allah sallallahu alaihi wasallam akan dutsen nan shine abin mamaki wa asara hisafuwa'i mashuka summa lam yuwassir bi ramli a yanda sai dai shauta kirdini sauki yake faɗa a waƙensa ta iyarsa ya ce abin mamaki na kai rasulallah sallallahu alaihi wasallam kai tafiya akan yashi a dubi gurbin kafafunka ba za a gani ba ka taka dutse wanda yake fa kuma a ga gurbin kafafun naka ya fito ga wannan girmamawa ce karama ta mu'jiza ce Allah subhanahu wata'ala ya bayar ga manzansa وإور أخمسنا shine gurin takawar a, dan kwaran kafa نعم الذي min huida wanda taushi ya tabbata daga gare shi kalbi da zuciyata idza marja iri a karra idan wajen kwanciya ta ya zamo ya min kaushi lokacin da wajen kauciya ta ya min kaushi to idan da zan ɗora jikina ko fuskata akan wannan waje da manzon Allah ya taka sai in ji taushin wajen sai in ji taushin wajen هذه المسجد الحرام بن مشاهد masallaci mai alfarma ya rabauta da cewa kafafun nan sun yi tafiya a wajen sun yi tafiya a gindin masallaci mai alfarma ولم ينس حظه إلياء masallacin baitul maqdis shi ma bai mance da nasa rabon ba lokacin da aka isra'i da manzala sallallahu alaihi wasallama manzala ya taka wajen ya taka baitul maqdis shi yasa baitul maqdis ma ya ta azurta da cewa manzon Allah ya yi tafiya a kanta ورمت wannan kafa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta kumbura إذا ما بهذا بهذا الأمر yayin da ya jefi duhun dare da ita saboda tsananin tsayuwar da yake har kafafunsa suka kumbura aisha takan ce da shi ya rasulallah ka dora wa kanka wannan ya ce ya aisha to afala akunu abdan sha afala akunu abdan shakura bana zama bawa mai yawan godiya ba ga Allah إلى الله خوفه warraja'u tsoronsa da ƙaunarsa duk ga Allah ne Allah yake tsoro kuma daga ake ƙauna yadda ake bukatar duk wanda yake mummuni ya zamo haka ya rayuwarsa ya zamo cike yake da waɗannan sufofi guda biyu tsoro daga Allah da kuma ƙauna daga Allah Ah, waga yadda ake faɗa fa- fa bainar raja wal haufi kun misla da'ir kai mummuni kai musulmi ana bukatar ka a rayuwa ta duniya ya zamo kamar tsuntsu ne wanda lalle tsuntsu yana tashi in ba fuka-fuki biyu ai ba tashi sai da fuka-fukai guda biyu to fuka-fukan naka ya zamo ɗaya na raja'i ne ƙauna daga rahamar Allah ɗayan kuma na haufu ne tsoro daga azabar Allah shi yasa amma aka ce kuma sanda kake lafiya lau to ka rinjayar da janibin tsoron ka ja janibin tsoron amma dai kai ya zamo baka tare da rajayi amma in kana wani hali kuma to sannan ka rinjayar da janibin haufin sai dai amma da dardiri yake cewa wagalli bil haufa ala raja'i wa sirri maunaka bila tala'i
دم يكفي الرجاء wannan kafa ta manzo sallallahu alaihi wasallama ta yi jini an mata miki a wajen yaƙi a yaƙin uhudu an wa kafafun nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ke ya zama jini yana ta zuba litukusiba dan taiwa ma a raƙar abinda a shuhada'u shahidai a raƙar ta zub da shi minar dami daga jini ce masa tsururin ɗiban kamshi cewa yadda jininsu ya zubo to ai manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallama ga nasa jinin ya zo shi yasa sai jina su ya samu albarka ya samu kamshi saboda cewa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zubo a wajen yaƙi kai wannan kafa ta manzo sallallahu alaihi wasallama ita ce jagora a wajen ibada wajen ibada ba wani mai ibada kamar wannan kafa ta wato kamar wannan mai wannan kafa ta manzo sallallahu alaihi wasallama yake tsayawa yin ibada haka nan kuma ita ce jagora a wajen yaki gwana ce a wajen ibada gwana ce a wajen yaki da yawa dutsen nika yake wayo ta a cikin bin Allah da yawa dutse nika yake wayo arha'u jam'i ne na raha raha dutsen nika guda daya arha'u dutsunan nika da yawa abinda ake nufi da dutsen nika a nan rindina rindina mai girma rindina ta yaƙi wadda take mai girma to wanda yake jagorar yaƙi akan kira shi ƙudubul harbi jagora na yaƙi to wannan kafa ta manzo sallallahu alaihi wasallama akwai wuraren yaƙi dewa da mayaka waɗanda suke gwarzaye sai dai su zo gindinta su faki idan yaƙi ya cuɗanya ɗanya abu ya tsananta aka ce wanda yake sadauki shine wanda yake iya zuwa kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah shigewa abokan gaba yake ba sassautawa kai ina zaton da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai sa dutsen Hira ya daina raurawa ba da ya doke shi da wannan kafata da kan wato a jini ya motsa da shi ya motsa gare shi da hira sai dai ta wannan raurawa sai dai ta raurawa har ya zamo jini wato ya ringa zubda makogi asalin da ama'u kogi kogi shine da ama'u to abin mamaki ga kafirai sai zama suna ƙara bata da abin da shari'a ya tabbata a cikinsa ga hankula abda duk mai hankali zai duba ya shiryu da shi amma waɗanda suke kafirai su wannan sai zama ƙara bata yake yi a maimakon su dube shi ɗin su shirya abinda suke nema daga manzo sallallahu alaihi wasallama munzalu littafi wanda za a sauka musu ta tuna zila alaina kitaban min kitabi na qara'u min samai na qara'u kaga shi ya zo musu da sama ma da haka da sama ma da haka ko kuma suna tambayarsa cewa ya hau sama to ga ana da Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi din sama ya je da sun bada har daukar kamai walan numina ya ruke yika hatta tunzila alaina kitaban min naqra'u
awalan yakfi zikrun min Allah ashe yanzu gargadi tunatarwa wadda ta zo daga wajen Allah bai ishi kafiran nan ba da yake akwai rahama akwai waraka ga mutane a cikinsa aya ɗaya tak daga ƙur'anin nan ta gaji da mutane su zo da kamata hakanan aljanu me ya hana idan dai ƙur'anin nan yin mutum ne masu fasaha na mutane su zo da kamarsa su zo da ko da aya ɗaya ne ta sa ai ba su iya ba wanda wannan ya tabbatar da cewa ƙur'ani ashe saukarwa ce ta Allah alƙurra'u makaranta tuhudi tana ba da mu'ujizatin mu'ujizozi min lafzihi daga lafazin ƙur'ani ila sami'ihi zuwa masu sauraron karatun ƙur'ani kulla yaumin a kowace rana a kowace rana kulla din kulla yaumin din zarfu za'a zamanin ne shi yasa maf'ulun fihi ne kulla yaumin ba kullu yaumin ba تتحلى به المسامع da kunnuwa ke kawata da shi kunnuwa suna jin qur'ani tana jin daɗi والأقوام bakuna suna jin ta qur'ani suna jin daɗi فهو الغلي kai qur'ani matsayinsa kamar karfe ne na ado والهل- والهلوى kamar alawa ce kuma abu mai daɗi a baki رق لفظه a qur'ani ya arfiyantu a lafazinsa lafazinsa mai daɗin faɗa ne وراق معنا kuma ma'anarsa ta ƙayatar جاءت alhansa'u mace da ake kira hansa'u sai ta zo fi hulaha a cikin a- wato siffarta da kuma kayanta na ado ta zo da kyanta da kuma kayan adanta ورأتنا wa'aratna وأرتنا rikatun arfiyanci min zulalihi daga ruwansa na daɗi wa safa'u da garai-garai aratna haka ɗin ya nuna mana gawamira farle fifiko wanda yake mai zurfi a cikinsa abu babban mamaki na fifiko da shiriya da haske إنما تتر الوجوه kamar ilimai da sannan da ake fidda su daga ƙur'ani wanda aka ce ai gaba ɗaya ilimi ma duk daga ƙur'ani ne jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara anhu afwa wato a- a- a- alamun rijali to إنما تتر الوجوه dahiri dai ana iya gano fusaku ne إذا idan an dubi ya- idan an dubi matsokaci an dubi madubi to fuska za ta fito ne daga madubin idan ya zamo juliyatul asda an goge tsatsa an mir'atiha daga matsokacin da za a duba fuskar a ciki amma matsokaci gila a madubi ya yi tsatsa yaushe dan an duba za a ga fuska ai ba za a ga fuska ba shi yasa kafirai dan ba su kai ga gano Qur'ani ba ko mu'jizar da take cikin Qur'ani ba ba wai dan ba mu'jizar bane a a zukatan su ne yake da wata tsatsa yanda su kansu suka faɗa ne wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqarun wa min bainina wa bainika hijab wa bainaka hijab to صور منه surori daga Qur'ani أشبه صورا منه ta yi kama da su a jukuna namu akan samu dogaye akan samu gajeru da makamantansu ومثل النظائر النذرة wanda za a kwatanta sai su zamo sun yi kama da wanda ake kwatanta su da su Ah, sai ya zamo sun yi kama da wanda ake kwatanta su da su to alhamdulillah wal aqawil indahum sa'adatu al aqawil indahum